original ne wallahi
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق وكاتب ما كنا في الرحمن وهذه الى صراطك المستقيم على اله وصحبه وسلم اجمعين يا همة التهيئ للجمال هذا المعبد وكان من دولة الساعات الظهر رجل كان يستطيع ويستطيع أهلي ومعروف وكان يستطيع يظهر اللهم صل نبيك أولك وتأتاكين وتغفرين وتغفرين وحسن مقام المعبود الذي رسول إنك العقيم والمشارع ربنا آتنا فينا مسلم أولئك المسلم وإلى عذاب النار وكشف أن العذاب إلى يوم وكشف أن العذاب إلى يوم وهذا كذلك من أما يكون الله والآل والسبيل الحمد لله بالله تعالى وعلا Thank you. Allah subhanahu wa ta'ala yana tambayoyi da kafirai suna aƙidorinsu daga cewa abin da suka aikata wa na bauta wurin Allah ko tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akai ita da mamarsa shine Allah subhanahu wa ta'ala ce an samu wurin jihadu a ranar jihada cewa ku kai ku ga halaka ta ni ma ina da ina zai samu halaka wannan sauran shi ana ce waɗannan mutum da ruwan ruwan gobe da wata an samu yin ƙwararwar jihada har kullum su tunanin su sai da wannan su jihada da wannan ayyana da su zai ba ku waɗannan juye-juye da ne da aljamiyyar da za mu mamari a wasiyar sauran da su faru wani kamurai da su canzawa mai sanyi da akan ba su da wani hakan jishiyar ke kone amma wasu abubuwan mutane ne ta nuna masu ɗaukar iyaka ɗaukar iyaka kuma a kawon tsoron sai ɗaukar iyaka ya kasu a ranar da ina da faruwar da kenda a cikin annabawa أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون أم يقولون وهو صار غير أمر له على الله كيف يقولون الناس يفقه الله أنه هذا الشيء يقرأ في القرآن معناه لم يقول أن القرآن آمن من عند الله بمجرد سورة القرآن يقول أن أبي بكر كيف يقول النور كل أرسل أن محمد أن محمد إن تلقى شيء من القرآن من المسلمين دون القرآن بشهادتين بل كيف لا يؤمنون كافرين بعد إيمان استقرار الزنجير من كل من يشرف أبي محمد wannan inda alim hawa da iko da irin wannan kalma ta Qur'ani da kun sa iko ko kuma amma ko alim da kan Qur'ani don kuma ga wani ya mutu na kawai da shi da yayi to amma ai iko sun yi kun kasa na cewa kun kirkiro Qur'ani kun kirkiro na kirkiro sun kasa zuwa Qur'ani sun kasa zuwa zuwa goma sun kasa zuwa da kura uku sun kasa zuwa zuwa guda إذا كان تحكم السيدي من تفكر أما كنت أن الأمر من الله لن يكون القرآن بالله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فليأتوا بحديث فقول جاء إيجا بغلها موسى لكن وانت أهل القرآن in kawo zafi da in suna gaskiya cewa annabi Muhammadu ya kaddara Qur'ani a hukumin mu'minin kuma an kare samu min ganin shayin ba da wani abu ba an yakun nuna annahum khalaqu minhum la harfi ko kuna da an kare samu ne ba da halittawa ba annahum maliku aqdun su ne wanda da kan kawo su lahum khaliqu lahum khaliqu ala ta'ala da maliki wa zalika al-khaliqu wa al-khaliqu sai hakan shi ne ne kuwa ليكونوا إلى عباده كما لم يجد ربه أبوكه والإيمان بالذين يكون بجرد أهله أعطاك السبب السبب وأنت مظلم تكفر إلى عالم غيرهما يقال إلى عالم إلا عالم غيرهما كما أجلت بيته حالا كما هذا نبقى أبوي مولاتها cikin ɗan adam akwai talakawa cikin ɗan adam akwai masu ƙarfi cikin ɗan adam akwai masu rauni cikin ɗan adam akwai masu raya cikin ɗan adam akwai masu raya cikin ɗan adam da sauran jirgin mai ko kuma kuma a cikin ɗan adam to idan mutum ya yi kyau sai a yi mutu dawa da yi na farko wani allah ya zama mawadaci ko ya mutu da ta idan sai ake ce da kun talaka ne to zan ce kan mutum yana yin kyau ya yi mutu da ta na ɗauke in wannan yana yin ka ya wani ke da su da ka in ko ya zan ban yi ka ne ka shi ko mai wadata sai ka koma da yau shi ko mai wadata idan Allah ya da shi mai wadata yana da wadata kuma Allah Allah ta ji ma ya ta shi yau ke da za ka yake yana da wadata an bar shi Allah ko da wata Allah ke yau to kai koma shin ya yi kowa kuɗi duniya ko ya yi kowa wadata duniya a a aiko a garin ku akwai da mutu sa da za mu wadata ko ko a jihar ku akwai da yake wadata ko ko a ƙasar ku akwai da yake wadata to in kun shi kai kai ne zuwa da shi ya bai yi kai ne wanda ya kowa wadata ba don haka don haka dole ne ko da akwai wanda ya kai da shi ke da akwai da matsayin shi gare ka sannan shi kuma ne akwai da laya akwai mara laya shi mara laya in kun da yanka ne ya yake mara laya shi mara laya a ala'ayi hali shi mara laya sai kuma ya tambaya da shi akwai wata rana wacce yana ba ya lafiya don ya ji na samu lafiya don tun da aka fi aka rubu ko ka ake sai aka rubu shi yau da lafiya to don da aka rubu shi yau da lafiya wani ya ce yau ka yi mara lafiya yau ya samu lafiya ya ce ya ce ka ga kasta ba ya lafiya akwai marasa lafiya ya an kai kasta masu lafiya da lafiya ya yi ka yi mara lafiya wani ya ta samu lafiya sannan akwai mai lafiya a shi kuma mara lafiya ko san an san yau mutum da yake ya kore ke yin rana don haka dole akwai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ta tsaya da sauran sifofi shi ya yi ya idan mutum ya kore ba shi bangare karamar halitta to sai ya tambaye shi ya yi tsaye ke da karamar halitta sannan yadda mutane suna yin kyau da kansu da duk duniya za a kun da zoki in ka yi kankan da shi ni ma zai yi kankan da shi to idan kowa na zuwa da yi wata ne wadata in kai kai ka mawa da shi ta ce ba da kuma ka ba to sai in gurgu da ke da ma zuwa gare ka in da ci ma ta kuma da ke da ma zuwa in da gurgu da ta kuma da ke da ka ni ma ina da ke da ma da shi duk da ke kai da ji ka ala an ya da duk duniya da ka da abokan da zai to in ko aka da duk duniya da abokan da zai ko ma ya zama wa da da shi to ya da ka fara da amfani da wadata ba zan ta zo biyu fa'idar wadata kana da shi wani mai da shi sai ka sa abin da kake da shi ka amfani da rashin mara shi ka sa shi aiki ka sa shi dako ka sa shi kwadaka ka sa shi sauran abubuwa a dalilin bayan shi to in ba aka kawo kowa ya zan mai shi to za a ga da ta ta zama biyu wa kawo in ka sa da aiki abin da za ka ba da kuɗi ne ina da su don haka ka ga dalilin kan da ka kawo da kuma yau ne gaba ɗaya don haka dole a rayuwa ne bayyana ta zanna ba ma shi ne Allah ya ba da ta'ala أمهر ربهم ألا تشركوك وكان تشركوه ولا يقل بعد المهلوك ولا يشاركين حقا بارون يدرع ولا عدوكم بعد لن أكرم يهلوك يهلوك بقاء هل الشافي بغير حق برنامج سيبا حق جبار كما سنبار بعد كمان يهلوك إلى الرمز shi ne Allah kun maka da shi da ba guda ba ne sai Allah guda ya ce zai Allah zai da adam dogo Allah guda ya ce zai da jewo to zai da jewo to idan kuma abokan tarayya wannan ƙaramin takadiri ake amurka guda mu da sai a duniya sai wanda ce zan ke da jirgin da ana guda ke a dogon ma'ai tsakanin sai ya ke wuce ce da bayan to idan suka kasa rinjaye juna idan ka kuka rinjaye juna da za rinjaye guda to wanda ya rinjaye shi da ana wani ana rinjaye guda ana rai idan ku kuma kasa rinjaye juna to shi ke da sai a yi mafi rabi ko ko rabi da juna shi ne ya za a sifar karfi dogo da dogo in dai dogo ne dogo ne da bai da dogo bai ya a ce rabi dogo da dogo ba wata ƙwarewa ba don haka dole a za a ce ana guda ko kuma wannan ya ce zai yi mutum kayan mutum wanda ana guda ke a wani ne da to in kun in guda ya rinja ya guda wanda ya rinja ya akwai guda shi ana wani aka rinja ya ba Allah wani kenan Allah ya ba wani guda to idan kuma kun saba rinja ya guda don su zai zanta in suka zama hankula a hannuwa da ba'ai wanda Allah guda ya ke rabi dogo shi ko zai ke rabi a rabi da dogo matsayin kuri na zai ce da dogo to wani mutum ne za a ce rabi dogo rabi da dogo a yadda haka ne kama dole a ba shi shi Allah shi kaɗai ne idan kuma aka ce za a yi daga rana da kawai wanda Allah ya da yamma da kuma da hali ya da rana da wulaki to sai kuma ya da rijayi kura in kuma rijayi kuma guda rijayi guda wanda wurin jaya shi da Allah da rasuwa wani abin jaya da wani Allah ne to in kun kama da jaya tura sai a ba a ce to a yi a yi rabi rana ku hukuro yan ma rabi ku hukuro da gaba shi kuma a yi da hankali da rusa ba kun da rana guda ce a ra'ayin halin dole ne ɗan ƙasar suna da ba su ci wani ruwan ku shi da mai ƙarshe a kamar da ni jaye ai kuma halitta ya ɗaukar duniyar da ba ta jawo ba su da ba ba da ba mu تشيبه وانت بعد كده هو الغنى إذا القراءة فيها لك الأشياء لم يتعرف أن الله هي الأبد صدق الله منه شيء الله تعمله جمال الكوني فلن إذا كان ليسوا أنبار وأن ذلك الليل فلن ذهب الله في الإيمان والتوحيد ذلك الله أو خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أما يقول الله فكيف يجوك يجوك تعالى تعالى السماء والأرض يجوك من السماء إن كانوا يتبعون إن كنا يتبعون أنه لم يهدوا الله كما تكتب تلك الرسالة في الأجواء ما عندهم الشكر لن يقدر الرسول أن هذه السماء إذا لم يسمع الذين أعرفوها واتبعوا تلك laifin yin malhaka ba kun na da shirka ba wa hanyar Allah ita kuma da kasa da ke tabawa ka bayanta ba kun ka ta da shirka ba ma har da gabawa da Allah ba ta da fito wa wa Allah ta da kasa ba ban kai yan ka da yin lawo ilmuna ba su da yakinin yadda Allah ya tafiya kuna yin kaura da kai lau ana kuma hada inda kun kai wannan bayani da lokaci la'ana wannan yi ya kun karfafa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم عندهم خزائن ربك وكل ذلك سوكا بلد كنا مملكة تنكرنا إليه بالليل بروض الأمريكا أمريكا أمريكا مبروكا يلا هنو يقول وإن يقول ما شاء الله في الوشيات يقول هذا من الأرض الأمريكا كل شيء أنا محمد لا يكون مبارك وشبار وليه لما تبعدين ما أمين وكل الله وليه كل ما أمين أمين محمد أما يبقى أنا بيتي هبائل الأمور من جل الله كم قوة أنم رجل الله شنو الله قرآن لما يجب ليه ما يأتيك أمين يبقى ما يبقى السنة من دعوات الله وأمين محمد أمين والله شيء الله إنما يهود محمد كأيدي وأمين محمد ما يمنعه من الجمهور بعد ذلك حمد أن نرفع عليه هذا الكلام الغربة أمره ومسيح ونورا كيف يؤدي والغدامة كما يحمل كابرين المسلم النورا مرسال الدواء الجبارة مهدور عن الله الكلام أمر هو الأمر كيف يرجع إلى محمد كابرين كما لا يكبر رجع إلى محمد الله وتعالى لا خوف بعد الدين أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين أم لهم سلم ألا تدعوا فيك غير سنة سلم qur'ani mu da tsini da kuma da wani da hawa da zuwa sama da san ko da tsini wanda suka zo da yadda warin maganganu a qur'ani har yanke nuhun suna zaba an yi abu da rama to alƙalin makka akwai wanda ya yi da wanda wani abu da kuma har ta kai sama fa ya yi da wanda da annabta wani wani da wani shawo da za da ita da wani da rama an da na da wani nabiya ko kuma da jahiliya da annabta ke annabta na ba su da wani tsari fa ya ce wani ta ne umu in har suna da mai zuwa da saurawo masu labari duk ƙarin da fa ya ce duk ƙarin da mutane ne mawayar ya matsalar ne mu wanda ke kiwo da ke karbe an yi ma da samari ya zo ta da wafi da tsari ya zo da tsari da alqur'ani ko da da mukarra ya jaya da annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zo da alqur'ani ko da hujja
am lahum banat wa lakum al-banun haka kuma malaiku ko ko da cewa al-malaiku da malaiku suna cewa al-malaiku iyan Allah ne mata to mahul malaiku a shi Allah shi ka talibawa amma su ne su kuma a kan su an da suka zo lahu wa la shi ana ya halitta amma su ba su ma da za a zo da kiyama ba wa lahu al-qanuna lahu wa la shi ana a kiyama ta wa lahu al-qanuna su ko su a kiyama ba kai da ya kuma lillahi da nabi ya za a ce ya Allah shi da kiyama ta ko shi ka ta tsawa wa antum la tuqulu wa la tuqulu an ba ku kiyama ta وإذا مشي أبو جلسة ذل وجهه وقوته وهو كبير إيه أما إيه أبيه أما أما ما في قيامة زي يجلس عند أموال كافرة فلا يكون جنة إن شاء الله قيامة الحال لا يكون بنادي بهم قيامة الروم والله هو المؤيد على شيء لدائرة هو شيء لدائرة أما كوجه الله يبارك بايا هلتا suka ware zaɓe suka ba Allah da baya da zai zaɓe na shi wani bayan zuwa ina da ko zai jagora wannan wani nabi mu Allah shi ne da baya ko shi ko su ba su ba amsa a ne da ko Allah an san Allah Allah am tas'aluhu ajran fa hum min maghramin mukarramun an san Allah ya yi zuwa ne shi ko ko dai san Allah kana tambayar Allah na ba alama ta tauhidi بتعمل كلام المسلمين دي لا ديني أنا هذا كمان أقول شو وين مين وده هو يتكلم كذا دليل هو كذا هل يقول يا أهل أهل جرابة شو هو أهل يا أهل مسلم باشي وين أنت أيضا على الإيمان إذا إلا إذا أمر كثير سيارة دوكا من يوم هم مقتنون ظهر كتنوي كثير من مجال وين جرابة باشي
أم عندهم الغيب فهم يكتبون أرسلنا هو البيت شوفوا يكتب من قبل ولا وين كافر وهم يكتبون بل علم الناس من قبل ويكتبون قوة أرسلنا رسول البيت أرسل من قبل أنا عملت البيت حق صلى الله عليه وسلم بعيد عن أهل الباب كل من كان القيامة كيف لو رجعنا وجه القيامة بينه وما أنزل الله عليه إلا وهم شيء ألا بيتين كايد كورا جنن الأشياء وكأن الهمر سورة ما سبيله بني لقد أجامع فلن تنجي سورة جاية النبي إذا أمر بشيء هل إن يابا لابار من أمر آدم من أمر الله يا يجب إذا أمر كورا أتاب سنة كورا إنساني فريق كل الجنة وفريق في السبيل وفرق على أشياء غير الجنة وأشياء الوباء يعبد جاهلا النبي تكون بعض الذي من جنة في على الأرض في جنة من يد الرب ما على الذي يد في مدن الجنة لأنه لا يعلم بل جعل يا سما هناك أن أتمنى في يوم القيامة سوق الإنسان تبع
أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أمرهم أمرهم لنا وقفوا كنا الذين يريدون كيدا كنا عليهم الموعد السائلين على أجمع من سورة الحالة أهل الصلاة والجماعة أم أرادوا أن يلقوا محمدا كنا عليهم سبحانه الذي فريق يلي مبين المولى الكرم بيد الله فالذين كفروا ما فتاة الشيء أتى هم المكيدون ويقول ما تقول لكم هذا الخير من الثاني تسعى الجنة شاورا suka kulla kayan mafiki na cewa ko da a ɗaura muhammad cikin ɗaki a yi da da shi ana samun shi ya ce ɗaki kulle har wasu a ɗauko shi ko ko a ɗaura ko ko a ana shiga raƙuri a ba shi gudun ya nisa ya ban maka da yin maka ya kai can in ya yi nasara can da wani in bai nasara da kai duniya da tsiya da shi a ƙarshe suka ce to abin da ya kamata a samu samari ko arba'in waɗannan mutum arba'in sai ku zo samari arba'in su kashe muhammadu sauran guda ko wani ɗan ƙabila ɗan dangi da samun mutum guda a haɗu a kashe muhammadu ta haka da shi shi ke da an huta ba zai a ko da zai ne ko da kuma ko da biya ka biya ce to biya ƙabila arba'in ta da biya mutum an ba da biya ba to wani shi an ba shi da so ka ba da amma da suka wanda ba kirkin kuma da za a halakar haka ya kai a zai yi abin muhammadu sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane waɗanda suka shawara ta kashe annabi suka zaɓa annan su rayu a wajen suka zo wani da a nan suka yi tsawon tsawon suna zai ɗin ya sarki da ya kashe to shi da daga lokacin ya ta annabi ya fito daga cikin tsaki ya ce suna ƙarƙarfin tsawon tsawon sai da ya kafa sai barbaɗa musu da shanu to waɗannan mutane a wajen da suka arba da arba ba wani ba su da ranar yakin badar waɗannan yan gidan shawara dukkan su aka da mutu ko alhamdulillah
أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون wannan idan Allah ta koko suna da wani abin bauta gairun bai wanda ba Allah ba an inda mu ilahu ahu suna da wani abin bauta ne daban na ahaba tare da wannan lahi ta Allah shi ba abin ba zai ta Allah ba saboda musamman da muka bayar ko da da kanda za a ba a ce an gani ko zan su kaɗai ba a kai sun yawa ba to zaman duniya ba zai wata ne ko wani Allah ba zama da cikin yaƙi wanda ya ce zai yi wanda ya ce zai hana don al'ada Allah wanda Allah abu ne to zan mai aikata abin da ya gana ba to shi ne sannan kuma ba a sa shi sannan kuma ba a hana shi to idan Allah bai kufanci da haka ba to bai zama Allah ba to idan ya zama abin da wannan Allah ya so ba shi wancan Allah ya so ba to gidan da ya kashe da tsakanin su sai kuma kuma ya yi juna a koma har a bar ba abin da za a samu tsawa cikin duniya don yawan wanda bai yi sai wace ya ce ba haka ya so ba shi ma wancan ya ce sai kuma wanda ba haka ya so ba a tsakanin su ne sun tabbata da ayoyi ne sai ya zan so hana juna to sun da kuma ya kasa hana juna ya zama an zama yadda bai suna ne ba canza ba hindu wani rana gaba bai canza ba hindu wani wata bai canza ba halitta kaya ba canza ba ba da tarayya da wani allah ko a mai tsiyawar allah guda ne don haka shi allah bai da abokin tarayya don haka allah ya yi tambaya yadda shi wani kuna da wani allah ne ya yi da banda allah gaskiya to haɗin nai sai ya tabbata da allah da allah gaskiya amma ya ji kuma da abin da suka haɗa allah shi
وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب وأن يجب تقييم من يأتي من الوالد فالسائل أن يجيء وقوع عليه أشده كما قالوا كما يجب عليه رقم ولا يجب أن يجب أن يجب أن يجب كذلك كمان كمان كمان كذب كمان إذا تعظيما لهم to idan kuka ga wani yanki zai wato don abubuwan da ku kalmar za ku waɗi a sahabin ai wannan jirgin da zai ba a zama ba sahabin markumun jirgin da ne mai hawa hawa mai dabawa duka juna kada mu su ƙoƙar ma kamar sun da ya taɓa kuma haɗa wasu ne amma ka fi sauran tsarin wata walau ta ɗaga jira a laifin inda sama ta gangara za ka ma ɗaya ƙarin ba'ar da in suna hawa cewa su ai wannan ruwa ne ya fi na zai ko faɗar kare faɗar mu فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يضحكون faɗar mu ya fi wallahi misallan yadda muka bayar ba su da mabuɗa misallan yadda muka kasance ba su da amsa da za su kare ka fa zama mu ke karɓar su kaɗai hatta yi lalu har su haɗu da yawon ranar su annabi wanda yin abu da za a haɗu da yanzu shi ne
يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون yawa ranar da layu ne anan karinu wanda kulle-kullen da ba kici ba zai na da samun shirin wani abu ba wala hulun yin tsaro da zai azabi kuma a ra'akan yadda ya azaba ba fil'ayyar tsaron lahira
وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا
kafirce ma Allah lahum azabu suna da wata azaba duna zalika ko ma bayan su lahira da biyu nan duniya ana da wani sun mutu ba mutu ba ko kuma su kuma su biyu lokacin da ba Allah sai da sai ya kira zuwa ga Allah da ya kira zuwa ga kira aka kira zuwa ga kira sai ma Allah sai da ya kira shi Allahumma hurru bidini kabilin yuba Allah ka taba tanan maka ɗan shara ka gama su da yawa irin wanda ta ɗaukira mutanen maka mutanen annabi Muhammad alaihi salatu wasallam sai aka gama su da mai aka gama su da yawa suka shiga matsala mai tsanani ranar Abu Hurairah sai ya bar garin Makka ya zo ya tsaya ya tsaya Madina ya zo wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sallama masa Muhammad da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na zo ne in faɗa maka in mun mutu zan jikare mu in mun ji daɗi mun huta a ɗan wata ne don haka ya rage kayi mana addu'a ta yi a gama da yawa don wata yawa da mun ka gani yanzu mun sani ba a duk da gama da kuɗin ba baki da kai mana to don haka yanzu in mun mutu ɗan wata ku in mun ji daɗi mun huta ɗan wata ku don haka ka ga jiwa ka ta ita ya kawo rashi ya biyo to shi ne Allah kuwa da wata ala ce a suna da azabar da za su ga wata mutane azabar rahira sai aka gama su da wannan fari to bayan an yi wannan fari a nan yayi addu'a ko aka warware wasu suka samu sauki a shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ta bada bani a kama su da fari sama su yi shekara bakwai wannan ƙarfi da suka yi barin ranar yakin badar walakin da aksarin amma yawan yawan kafiran mata la ya alamuna bautar Allah azaba ita azaba yanzu ne za ta ga da yasu wannan duniya ga lafiya
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم wanda ya yi wa ka yi haƙuri ne hukumar rabbika da hukuncin da ubangijin ka ya zarta bi'in halin shi ne na jinkirta musu sun yi bakan magana ba a kama su ba sun ne aya an tabbar da aya ba ku yi imani ba ba a kama su ba har nuna kai cewa lalle wa mata Allah biyu azuban mu an tafi ne Allah ba zai mutu azabar mutum kana cikin ku la wala yayi sarruka kada zan ka ta kuntaka fa innaka la'awiyya kana cikin kulawarmu an mar'an ne na kada cikin maganarmu na rata wa na ƙurta muna kallon da kuma ba ta ya zo da Allah ta kuma da wannan ya fi ta mun nafi Allah zai ba ta ya da duka wani mutum wa tasbih ka dai rika ambato Allah ya har ka yi ta fadihi da hamdu duka tare da garwa Allah da godiya da kika da ubangijin ka qul subhanallahi wa bihamdi ka rika da wannan kalma ni da ta kuma lokacin da ka hauka ne malaiku ne ka da fara auren marzika ko ta da kan domin wa'azi ko ta da kan zuwa sallah dukkan wannan ruwa ya zo da haka yin marzika shi zaman cewa ka tafi a marzika an karɓo da kamun ruwa da zai ba mu amma mai tsira da ayyukan Allah ta da zama yana cewa wanda ya zama da wani mabanni ya yi turi ma'ana ya bari da mawar da za a amfani shi ne ya kusan magana a aljibin a aljalabatu ita kuma cewa nagaɗin kwaramiya to sai ya yi magana a faƙaɗa kuma an yi kuma kafin ya tafi sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika dan ya ka da gare ka wa bihi godiya ka da gare ka rahmatu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka to wannan ne kalma za a gabata mishi ma ta wani mafi a abin da zai aikata na farko da ake yawan marar da duk mutumin da ya bada wani marar ya faɗi wannan kalma wani za a haɗe yanzu Allah zai karkare ne duka abin da ya guda da ya kurko da ke yawan marar da wannan hadisi da ya da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai daga hadisai a sanyar ingantattu a cikin masu karka da zurban mazauni a Allah ya fasari Allah ta yi kowa ta an ta tarwa da yi wa Allah ta ne mai yau ta wasu ruwa da yau da wanda da zuwan da kalma shi ma za ta kai mai zurbai Mazana ta da zama ya zama ba ya tarbi daga mazauni ne illa kana hawan kalmata a kafin da wannan kalma cikin ركب كل وضوء عليه انك انت الواقع الرسول وتقوم الواقع انت من وين تطلع بعد كلام هذا الدين زي ما كفارة عليك انت تراويح بعدين رسول الله da kuma tattata wata da kwana irin sosai kuma tattata wata zuwa sallah wani yankin ko kuma wani yanki na dare ka yi tafsiri kwanaki ka yi tafsiri wani tsarin juri da lokacin ayyukan da ke sana wani tsarin juri lokacin da saurari su da kowa su ba da baya ba san ne a kowa da makon juri ka yi sallah bayan kuma da saurari a cikin kalmar farko ya shi ne a magana da sha a cikin kalmar ta kuma shi ne a kan mutane wani ta ce a ala misali abuwa wannan kenan a mara yawon kira da tsara azur allah ya umarci bawa mai annabi da zama ya yawai sallah a yawai sallah da tafsirin allah da yawon da allah da yawon da allah da fahimta da kuhari da yawon hannu da haɗa da abi ibrahim alaihissalam ya zama duk tattare ya manta duk tattare ya yi gari ko ya manta da cewa حين تمشون وإن تؤمنون وله الحمد في السماوات وله الوحشية وإن تؤمنون وقضى الله الله إبراهيم الذي وفى sai Allah ya ma'anar da suna allabi wasa wanda ya fita abin da ya ɗauke ma Allah a kawai duk sai da ya manta zai faɗi wannan kalma duk sai da ya waye gari zai faɗi wannan kalma shi ne fasin Allah ya yi tuntuna wa yi da tuntununa wa yi da mutu samawa da wani wa ashiyar wa yi da tuntununa to saboda yin wannan kalmar ta yi mace ma'ana ta zama wurgi shi ne da sai Allah ya yi suna Ibrahim annabi wasa annabi Ibrahim mai ci alƙawar mai tsira a yanzu Allah ya ce a ba wanda al'amarin ke faranta na ciki an yi ta zai da a ba a yi mafi awa da cikakken wuri balle ƙwarƙwarƙar da tirafi ne da tirafi ya faɗi wannan kalma bayan ya gama sallah يقول سبحانه وتعالى في ذكر الله سبحانه وتعالى عن المرسلين هم لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى سورة النجم سورة كلمة مجال التوراة مكية الأرض إدراكها اثنان وتسعون آية آية تسلم الرسل بسم الله الرحمن الرحيم وانا اتقوا الكورة اتقوا الكورة وقال ما بين كان ساعة في الجماعة يا كان ساعة في مبلغ الأرى جبان كان لما كدمية باكيدة كل إذا كنت أولا كان سبحانه آية جمال lokacin da ya kai da aya mai tsaye a kan aya ƙarshenta lalle ta hau ara ɗaya su bai jikiri ba mama ɗaya su bai so ba sai da ya tsaye da Allah bayan ya cika fura sai mun ga Allah ya tsaye da Allah a musulmi suka tsaye da ta shi su ma ka da ya sai suka tsaye da baki ɗaya ba tare da sun sarrafa ƙurra ilahiyya ta kama su ko suka tsaye da إلا أما يكون هذا الشيء أما يستعمل كذي هذا ما لك من الكلام شيء ما يكون جميل على أعمال غير الأعمال عن لبقى في أول ولا أول هذا الجمال في أول بشيء أكثر والآن ذكر لا يأمرني بمريء أبدا يتي ولا يتعلمت أبدا كلمة أبدا ولا كبرها فمن يقولها دليل تركتها أسر يقولها da can suna kuma manzo Allah an yi wata kawai na Qur'an shi ne kuma Qur'an daga daga tunanin zuciya ce sai Allah kuma da wata ala ya rantsuwa da wannan ne wannan tauraro a kuma ya tauraro kuma ya idan hawa Allah ya rantsuwa tauraro kuma ya idan hawa sai da ya ya kulla ko kuma idan ba ka je hawa don tauraro yana tsora yana bayyana duk take tsora shi ne wani zango na kaza sai da ya bayyana wani zango na kaza ne jawabin abin da Allah ya nuna kuwa jawabin rantsuwa shi ne Allah ya ce wallahi ina rantsuwa ta wayar ma wani sai ku dan uwa ku zaman gari annabi Muhammad ma wanda bai kace ba ai sai ku ma da Muhammad alaihi salatu wasalam an kari da wala magana bai kauce da kasar kisiya ba wa ma da wayar bai kace ba ai ma da mu gariya bai garwaye da kasa ba wani da shi da jahilci rasulullah sallallahu alaihi wasallam mai kira da ayyuka Allah bai bai bai da mutunci shi ba kun bai yau sara balle ne wani tunane ne kuma da ya kuma da wani tunane ba وما ينطق عن الهوى wa ma ya ci ba da hawa kuma a nan hawa bai taɓa an da ta tsara ta zuciya ba idan kuma ta yi da hawa رب يوحى ma ya ci bai taɓa an da ma ya ci da zuciya a duk da ke zama da shi ana hawa da shi da kan zuciya ba irin wa ba a duk da ke zama shi da lamarin ba sai wahayi da Allah yi wa zai da abubuwa da ya ji
علمه شديد القوى كبير هو ملك والملائكة علمه إياه شيء من تشريع القرآن كبير هو ملائكة من القرآن دون الرجل ذو مرة فاستوى دون الرجل ما يقرأ القرآن قوة وحدة ما يقرأ القرآن أو منزل جميل ثم دون الرجل إذا ما تشاء مدارا وذلك كبير شيء ملائكة عليه الصلاة والسلام fastawa kuma ya birgirta Allah ya halitta madaidaiciya mai zirewa da dukkan kamala in ta kawo ya ta kwata kai wani kuma
وهو بال وهو بالأفق الأعلى kuma shi da aka biyu da kurkur ala yana wani bangare na sashe maɗaukaki kuma shauki sashen da rana take ina bangare wani maburata bisa bisa kuma da Allah kuma wata ala ta tsarsa da kanta ملائكة من الإرادة في ذات الأوقات أكثر يقول موسى ولا أقول على البلد والسطور والقادة إن ابنك لأقوال يقول أكثر مكة ولا كلا بيبنك إن يقول بكل كلام إن يقول كل مرسيك وأن موقع على كثير بيبنك دائما من يوم القرآن ولا أول رسول ولا أول رسول ولا أول رسول بتعليق على يوسف yana da dukkan guda da shida sakkar uruka yana da wanda ya toshe sasannin duniya kudancin da kuma a lokuta a kan gudunar da wani sufa fara aure rai ya gane shi a kogon da ya fasakkar uruka ya toshe sasannin duniya muna da shi ɗaya da rini wanda ya koyo sannan da ya tsaya gaba annabi hikamakai ne suka dangane yammacin duniya hikamakai ne wani bangare da wasu da dangane yammacin duniya kai ne kuma ko da yammacin duniya kuma ne suka so da yammacin duniya ko ina ya fita ba to don haka sai maza da zai zama da ya bayan da suka kai sai ba da kuma dalilin wannan ko maza da ke ya ce ya aliya duniya alimi kuma da ke ciwo ya ta'ala ka gwada ne kuma da aka ce tsakanta sai su su zama ya kokon da ya da mu sai mara da yin da kokon da amir da kuma da tsara shi da biyar da kai a sannan sai da yin da wani sifa mai tara hankali ثم دنا فتدلى فكان قاب صوتين أو أدنى kuma da ba sannan shi birnin a sannan alaikar da na ya kusanta yin da jirgin alaikar da na fatakar na ya ƙara kusanci ai za ta kusanci ya ƙara kusanta gare shi fatara yin ƙara kusanci sai ya kai gare shi irin kusan suka yi kusanci da suka yi kamar gaban tsarkiya a kamar gaban tsarkiya da ita baka ko kuma ƙabai tsawon kamar gamuwar baya juna baka da tsarkiya an arna ko ko mai kusanci da haka hata a baka har manzo Allah zai zama ya farko baya kuma wata kala rawan ya da kaddara da ne in kuma idan mun fahimci ita wannan aya ta gwada tana ana masa ɗaukar gani wannan idan mun ɗauka kan cewa shi annabi sai zama ya fi jirila ya gama ya ka jirila ba ana ya gani ba idan idan dai idan dai ganin malaka biyu mai wanda kifa da hikamakai guda da yi shidda wani za ta koyi sabanin duniya sannan wanda malaki yana da siffar da zai yi shi da ya koma irin siffar ɗan adam to sai ya koma siffar ɗan adam waɗanda sun goge ina sun da ɓoye shi goge ajiye su aka yi wani a amsa goye suna ne tare amma Allah ya ba su dama wadda yadda ya umarta haka zai bayyana don da jirgin nan duniya ba ta isa ta yi nikawa sai dai ya fita da siffar da ke sake daga nan ya sake zuwa sama idan ya zo sama ta zai ke kakan shi wanda ya sake fita don ita wannan sama da za a bulkule ta a wannan duniya kan da za a bulkule ta a jefa cikin sama kadai da ita duniya ta koma kamar ta ɗauki dole ta jefa cikin yanar gurbi haka duniya za ta koma da sama kadai da za a gane da duniya da sama kadai a gane su a jefa cikin sama kadai da sun koma da makarar gobe da cikin tsaron birni haka ne da za a gani sama sannu da sama sannan da duniya a jawa cikin sama ta uku haka za su koma da makarar gobe da cikin tsaron birni to haka za ka kira haka da sama can ta bakwai to kuma bayan an gaji kuma akwai sannan akwai abubuwa mustawa sannan akwai kuma al'arshi sannan akwai a kai kofi to waɗannan abubuwa na iko na Allah a nan dai duniya bayan da shirin da zai kawa daidai da bukata sai dai yi niyyar komawa da siffar da za ta daidaita da shi to idan idan idan zai yiwu a ce an ga wannan mala'iki mai wata siffa wanda ba a gani ne amma shi a nan ya ga mala'iki da wata siffa to kenan zai yiwu al'ala da ba ta ta'ala idan annabi sallallahu alaihi ya ga jibrilu da tabbatar da wannan aya kun wanda aka wannan ma'ana da tasiffar da Allah ya ga jibrila to kenan ya ga ubangiji aya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jibrila ya ga malaka jibril inda hu kutura bina ne ya nike dan jinda al'aqal la yahmul hada kai ka san hankali bai ka ba ce mutum ya ga abin da zai kai gabacin duniya da yammacin ta to zama dawo har yanzu cikin cewa ya gani kai ne wannan na gabas kun dangar gabacin duniya wannan ne da kun dangar yammacin duniya to yaya annabi ya hango gabacin duniya ya ya hango yammacin duniya kuma hadisi ya tabbata mun imani annabi ya hada da ya riru kuma ya gare shi da musibar da Allah ya hamsa da yasa kuma sakta ya musibar da ta ya ce da duniya gaba ɗaya wanda kai nan garin bukawaya nan ɗari kana ga wasu kawa ba na wani ƙarshenka to ina da wanda ya ga wasu duniya da yawancinka wannan ma halitta ke nan wannan wasu tsura shi da zuri da hutu na hannu yana da kyanke guda ne mun san haka salafatun to ya aka ce yana da yake da uku ai ba za mu gano wannan tsuntsun da aka yake uku ba to ni ke nan ko yana ina to malaika ni ke da ni ke guda da shi da kace ko ka duk ni ke guda ya ko sabani duniya kuma duk da haka ba za Allah sai ko ya yi da aka ko ko da tawaran ne shi ba ma ko ko au kuma da na ko kuma canan ka ya kusanta shi a rasulu sallallahu alaihi wasallam ya kusanta ne da Allah to an dawo da kokar malaman kawai an Allah magana gudu ya kusanta ga Allah a kusa da ya ƙara kusanci an yi tsara tsohon ya ƙara kusanci ga Allah kusancin annabi ga Allah ta zaɓa wata ƙara ƙara ƙofai kamar gaban ƙarfi ya gabata an ƙarna ko kuma yi kusanci da haka bai da shafai ne kusanci tsakanin tufa a jiki gudanu an yabi da alamar ƙara wata ƙara ƙofai bai yiwuwa a wuce kusanci na ɗan adam da ɗan adam ko ko jiki da jiki ya wuce gamon tsarki ya dauka ba a kusanci da ya idan ka da Allah in ya ji haka kusanci ba mu da ta kan to nan babu wani to an ce gaba gaban tsarki ya bata nazarin yin islami yake in ana kallon siffa guda ga tsarki ya ga ita bata to in an ce mai kusanci da haka to an janye guda ke in ma haka al'amu an janye bawa babu bawa in ma haka al'amu bawa ya yi sana'i babu shi ba wanda a samu ne da ala kowa da wata ala fa'au ma ila abu fa'au ila abadi ma auha ma kadaba al-fu'adu ma ra'a أفتمارونه أنا ya aiko ma amma abin da ya zama aikowa ila abin zuwa bawa ne Muhammad ya Muhammad Muhammad amma Allah ya aiko ma da ya aiko ma abin da ya tsakanin shi da Annabi dan jama'a da lamarin Annabi sallallahu alaihi wasallam bambanci wanda za a gane bambanci a da sauran annabawa a musa musa kwatanci a nan musa da an kira kalimun lahi allah ya yi magana da shi kuma sai mu ya ya fito da aka magana daga shi sai shi amma a kan mamaki duk abin da sun karo na munajajin allah ya ce da abin karkuwa a cikin wannan munajajin su kai da suka gane allah ta ba da musa wa ma shi ka yi ni kara musa ne a hannunka da dama a musa ta da musa ta yi a kara sanda ce nake dogara da ita ina da taɓa ganye a hadari da gaban daji har da wannan sanda kuma in na tashi kwana shi ke nan ba wa ɗaki ina sai ɗaki daji sai in kama a sai da koma ɗaki in shiga in na kai ga gana in na kai da kogi kuma wannan kogin ba wa abin da zai ƙetare sai in buɗe wannan sanda sai da zama gana in saka in ƙetare da ƙasar da ta in kuma ina so wani wuri wanda zan yi tsari in kai inda ban kaiwa sai in zanga da rasar da zai zama tsari akwai ganin adalci da zai tsora da ban cikin wannan sanda to amma da kayan da zai zama da Allah a hankali faɗa da sai ce Allah ya aiko abin da ya zama aikowa ila arzikin zuwa bawa ne annabi Muhammad ba wanda ya san abin da aka yi ilmin habibu sai da shi annabi Muhammad هذا إذا كنت تتعامل أهل موسى بأرض ملك المناجاة وتقوى بأذن أنه إذا قوي أهل أهل تتعامل أهل محمد ضمن بعيد أقول تقوى من موسى أقول أنا مشهر أبدا في أمام النبي ولي ولي شهودي أبدا في شهودي ولما نبصر أنا سأروه المطلق a cikin ganin wani abu wanda ido na ɗan adam babu ganewa sai ya shiga wani yanayi wanda aka yi tsari ke kira masa a shawu a shawu ibn al-arabi a ra'aya da mashhara wani sununi ma'ana duk annabawa suka yi wani taro da manzanni suka yi wani abu da ya a taronka akwai wani wani kujera ne za mu ta dinari wato ruwa ana saurari annabi Muhammad ya zo ya zauna a kan wannan kujera sai shi irin da arzi sai yana ta tunani yana mamaki ya ce kuma Allah sarki ya tabbatar da Allah annabi Ibrahim da shi ne hadisin Muhammad amma da shi ban da موسى الكريم النبي موسى عليه الصلاه والسلام شيء كريم الله كما قال ابن الكعبه النبي عيسى روح الله شيء ولا كريم الله كما قال ابن الكعبه dukkan suna da ni'ima kuma ba wanda an ka azama kujera amma a wani wani sarrafa da wani yawon shi shi kadai annabi ya rinsa alaha da kuki shi ne an ka azama mai kujera cikin annabawa dubu ɗari da dubu a cikin dubu hudu to shi Allah shi ne mun arbi yana cikin wannan wasu sai an gani mun wace mashi a san ce mashi wannan tare ku annabawa da kuka yi wani ba don yi aka da taro sai ya ce dukkan annabawa da ta gani da manzanni in san kuma duka ba sun taru ne don neman ceto ga wani bawa Allah wanda kira alhamari shi hannar shi kuma abin da guda da gare shi tunane ne ya karfi da zuciya ne bai ma an ba da shi ba abin ma da ya tunane a zuciya kai bai dan ya karfi da zuciya bai farko da hanci ba amma kuma abin da ya ga kalmar shi ne a sa al'adama ya nuna ne bi ga mawala sallallahu alaihi wasallam shi hannar din nan kara hadisa ya karanta hadisin da mawala sallallahu alaihi wasallam cewa haƙon shafa'i ali shafa'i ne ummatin haƙon ceto na ga masu manyan nauyin zunubai na al'umma da haƙon zakiya ne sai shi hannari cikin tunane ne sai ya ce manzo ala ta da zuwa daren da ke da girma ne a jami'in ne mafi tawon mafi ma'ana himma a nan da ta kai matsayin girma ne ba wannan kalmar da ya wuce don mawa ne don abin da shi Allah ya ce da yamma annabi tara da bisha ba da yin ce to ni da ni da da duka hanta gaba dai na kama mu ba da Allah ya rabu da dama tun da Allah ya ce wa ko ku kika ko ko da Allah zai ba ka zai ba ka sai ka tsaya da don haka wannan kalma yaya Allah ya ba da dama ya zama karɓaya da cikin masu mai zunubi da shi da halitta ba duk kuwa a gaida lafiya janna zan yi ake ɗan cin ceto da hawa da bayan da masu mai mai zunubai ba tare da wani halitta ba duk a tare su a janna wannan tunane ne kawai ya zama hannaji nan ta fi zama rana ya bayyana da bani sai yake mashi mu ba a jama'ar masana Allah muna da wani kurmi na cewa shi rawa idan fara idan ya yi fana'i ya janye ya zan ba da shi sai ubangiji kawai kada da haƙuwa kuma ya samu duk magana da zai yi Allah ne ke yi kamar yadda shi ne dai Allah ya tabbata cewa fa'ar ma ila ma'a ma yantiku an hawa manzo Allah zai zan bai hurci da kan zuciya duk abin da zai faɗi Allah ne ka faɗi ya faɗi da lafi ne to kaga idan dai Allah ne ka faɗi a cikin harshen annabawa kenan in ta magana annabawa kenan ku a kai duk abin da suka faɗi Allah ne ka faɗi ba ku ka faɗi ba wanda ba ji ba wanda muka magana da shi harshen da muka magana da shi haka ba haka yake yake ka san da haka shi haka da shi yayin da ba da ma Allah ya nuna da ta haka da to ni Allah da bi da yau fi kalamin qurtuhu a cikin magana da nake shafa'i da ahli kaba'i haka ce ko da ga masu mai ne su bi da jani to amma ne ka magana ba Allah ne ka magana Allah ne ya ce ma ya ce ba Allah hawa duk abin da Allah ne ya ce Allah ne ka magana sai Allah da ke an ya da kuma na tuba ina tuba ga Allah na wannan haɗari wanda zuwa sai an mace ce musu daga shaɗin a ƙarfi tubarka za a fi da ƙarfi kwajin shari'a ta kama halar sai an mace ce a sai halar shi na yadda kuma kuka zalika yau wannan yadda su a kashe to amma ba haka ne sun aka zuwa su da sai da ya shiga mahalala ya wuce zama ta gama sai ya kora fadin ni ne Allah ma ni ne wani illa shi kabbar da kawai can ba da ba ko wani cikin Allah ba a kawo da babu zahiri sai malaman zahiri wa zahiri da malaman bani suka yi suka yi hukunci da wajen ce a kashe shi sai suka kashe shi ƙara sai yake halin to sanda aka ba da wannan riwaya shi ibn al-arabi da hakim to sanda aka ba da wannan bayani yace tun wancan zamani wanda Hamad ya yi har kawo yanzu an sha makance shi bai gani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da an ce an yayi yanzu da shekara ɗari uku kenan wani asalin wata ko da auren da shekara ɗari tara su ne sai kamar an biya sai su annabawa suka tausaya ma Allah suka taru da wani shekar shi wani Allah ta bala kuma wani wani wani zuwa magani zai wani shekar yi ga Allah ta turku ko bi ta kawo ta san da sannan aka yi layin ta mu tsakani da magana ta sama ya zama da kan annabi wannan wancan alamin a can mabar zaune aka magana ba zan nuna ya yi milayira amma saboda wannan haɗarin da ya ɗauki a cikin zuciya ɗin aka shawo da ke gida ne manzo Allah ta da kuma duk da an yayi shi sai sai sai shi ibn al-Arabi to nan sai gano Allah burani sai gano girman dare da shi Allah ya kai ne an tanka da al-anbiya har ya tantance annabawa da manzanni da alban kuma ka san shi kare wa hakan kuma sai ni gano haɗari mai shi da tsarin ma'aikata ba matsalar wanda ke nuna da zai da maza da kan zama ko ko da shari'a annabi daga cikin masu nuna da zai da annabi masu cewa annabi ba wani mutum ne kamar kowa to wannan kalma mun nuna da zai ne fiye da wancan kalma wanda hana da ba har da Allah hana sai yadda shi wanda ba Allah duk da zama ne aiki an shawo da zai da annabi aka canja shi da shigar alai shekara ɗari uku da cikin da tara zai bai alai sai aka tarbai alai musa to wannan taron ba an gaba wata agenda sai aka musa ya tambayi magana ta zama ya ce ya amada allah kana wata kalma kana ta kula ba wani mafi ta an jawo ganin isra'ila malaman al'ummar ta kamar annabawan ganin isra'ila su ne wani ajiyar an ƙara ƙabilar ganin isra'ila sai manzo Allah ya ce na haka arziki sai ya ce masu kamar nilmu cikin malaman na da kamar ruwa wanda ya zama ɗaya daga cikin kamar annabawan Isra'ila sai manzo Allah ya zama ya yi nuna ila da zani zuwa imamu Bukhari kawai sai ya ce kamar imamu Bukhari hada wanda sai zama sai manzo Allah ya saba mu za ta annabi kana ba ni ilimi in tambayi annabi mu za ku ƙara wata baya sai ce ƙwarai ku tambayi shi kuma Allah zai tambaye shi sai da mai da tambaya sai da mamu da zani ya ba da jawabi amsa goma cikin tambaya guda duka tambaya guda sai da mu za ki mutu ma haka zan zuwa ai ba haka amsa za ta zama ba in tambaya za ta da wani da in tambaya ta zama guda to amsa kuma ta zama guda kuma wannan kama ita a daidai sai imamu da rani yake da annabi Musa to halan ta nan ce nan ma da na kan haƙu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye ta kuke munajati wa ma tilka bi yaminika ya Musa a aka annabi Musa ne ne da hannun ka da dama kun ka sai kace da Allah na wata da kace ne a baya sai ke a saba ko ala kuma kace ƙara da asaba ko ala ba ita an tambaye ta ina ta taɓa ganye da ita wani sunna ita ba ita an tambaye ta ba kuma ina da wasu bukatu ga wannan suna ita ba da aka tambaye ku to sa da mun kawo ko ta wakar mun kuma lalle a mai kai da siya cewa kuma ma ummati ta da ya kai lalle malama al'umma ta kamar annabawan da Isra'ila suke
صدق الله العظيم malam da bakin ka sha ruwa lafiya don Allah ba da muna son da ƙara mana cikakken bayani game da salatu tafi saboda muhimmancin da ga al'umma musulmi sannan da wannan wata na Ramadan mai albarka sannan gabar da malam shi ana yin ta ƙarshen watan Ramadan a koko juma'a ƙarshen watan Ramadan koko ko gobe ma ana iya yi
to in da yin da ake ji wanda ya ce da sallah da yawa mai kuma inganci a hadisai da ban da kuma da wani ya ce da sallah biyu ba mu wani mutum wanda ya ce da cikin rayuwar da aka yi har ta wasu ya ce da biyu da sallah idan suna da sallah mai wani da su wanda da kamata da sama wani ya ce da rama kamar su da sai haɗarin ya daban-daban ba wanda ya ce da wani kamar mu saboda a kwanakin mulki a cikin birni a yi yawon cikin birni a cikin birni a cikin birni da kuma kuma ya kamata da mutum sai da aka rika don ku zan mai suka da dukkan wasu al'amura ita yakan kalla ta zuri a wannan layi da na da kuma ranar ya fito da ita sun tafi a cikin tashi da ta akwai imanin akwai imanin kamarani a cikin da ta alkalu to abin da abin da ayyukan a ajiyar ya fito da wannan ruwa a rika samun ƙarshen da aka da zai da kuma da zana ta kuma wurin tsara za a da asabu da ta biyu da ta zuwa a kwanta a mutum ya zo gaba da ana da zuwa biyu ta akan gama kwanya biyu kuma kafin lokacin da ta da zuwa wurin gida fakila da mura da sun ga hawa a kuma aikin da aka da aka ga ga aikin karatun da karago aka da ta kuma فقال أخوته إذا قومنا وبارك لي فقال فقد جاء الأمر أقول من الأمر الدروس فلما جاء الدروس قال أخوته ما جاء لك يا أمارة يا تتقى من يقول لك هذه كانت لنا الساعة قال يا أبي يا تتقى وانا ذكرت الجاهلية وذكرها لا تتزال الجاهلية كما كنت جاهلية kazalika abin duniya da ranar ba dukkan da wasu duniya da kuma ya fara furkarin ya ce kwanci da ne ya mutunta amma da na tuna abin da aka ta yi yanzu da ke rabuwa man ya kwanci da addini wa zai kamar ki da ce man ya kwanci da addini wa zai ya ga wannan tawaga da mutunta a abin da aka rura ya kwanci da addini a wajen da ba da ala sai ta kwanci da wannan da aka rura ya kwanci da addini
فجئت بهنك فقال سيد الحمد لله لا قول على الذي أتى هذا في قلبك وجدنا سوء ظنك كما تذكر لك أعطيك إما غيره قال نعم قال ابن الله كما قال ابن الله على الأطفال قال وقل يا أطفال يا أمان ألا أوصيك ألا أمرك ألا أرجوك ألا أسألك kamar yammata kanawa yammata kanawa in ji ma wani aika aika na asali mutane da zuwa guda goma to za an taɓa aiki bayan ka da wani ɗan wani zabbata in kana da za a ji ana da za a samu zabbata a wani hanyar ayyuka na farko da na ƙarshe wa a ji kuma wa a ji kuma da na ɗaɗɗaya da samu wa haka an yi wa an gaba da na ɗaɗɗaya su da kuskure wanda ƙiran wa ƙabilan da ƙarfi da babba wa sirrin wa alaƙa وذكر هذا كما ذلك أشهر تعالى أن هذا لا يقبل أبدا التنشير حتى جاء الله تعالى كما لا تلك آيهم فأردت كل الكعب الكريم لك الله إنك ثلاثين كعب ما تستفادنا كعب الإسلام وسورة الدخول بلا كما إنه يقول إكراما فإذا فعلت من القراءات فإنك قال ثلاثين في أولنا كعب أرشادك فرقا فقل كثير وأنت قادر وكان الإيمان قادر على الدنيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وجه الله والمسلم أرسل الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لما وجد تعالى الله والله أكبر لكن خمس عشرة بيتا من لا يقول شيئا قال الفاتحة قال سورة أتيت به شيء يقول شيئا ثم تركوا فلا يكون فتقول ككلت لك به وأنت رجل الشيخ من أجل كما بيضع ثم تركوا رأسك أول كي من الكل يكون لك تكون أول عشر ككلت الأمة ثم تعود فلك كل فرسانية تزوي تقول وأنت دائما أجل فلك كلا تعود كلا تكون لك كما بيضع ثم تركوا رأسك كأول كي من الكل يكون لك وتكون عشر ككلت الأمة فذلك حق المتقون والنفق يا جماعة تقديري سبعين دقيقة في كل الأرض في كل دقيقة وأنا ذلك لكن هذا في أسئلة آتي أسئلة قوي ملائم ولست آتي إن كان مريض أكثر لا في كل يوم ولا أفكر أفرمه كل على الإسلام تعالى أفعال إنك لكان كل شيء وإذا تستطيع في كل جواب إذا كان الإنسان بكريم وإن لم تستطيع فإن لم تفعله في كل شهر إما إلى تقديم وتفرد وإن لم تفعله في كل بلد إما إلى تقديم شكاية الفرد وإن لم تفعل إما إلى هكذا تطبيق أمريكا وكذا تبقى عبودين أتاكوا وكذبات تجيبا إن شاء الله صلى الله عليه وسلم إنتهى أنا ولا عزيز يهودي لك إنتهى لك أبو لا يزمن تنجاجون زمان كل ما amma yadda take da matsala to za a tare maka a farko aka yi fatiha aka yi tura an ka tambayi sha biyar ya ka yi kuji goma ya ka yi fatiha goma ya ka yi tura goma ya ka yi fatiha goma ya ka yi tura goma ya ka yi fatiha ta rika mai to za ka rika mai sai ka tsaya kawai ka yi nutsun istiraha sai ka karanta tambayi goma sannan ka rike wanda shi ne ɗaukar da gaba ذلك كل هذا يأخذ من ذلك إلى تبديله فرحة الوقت وذلك حتى إذا لا يكون ذلك إلى تبديله تجيب الوقت أنا أقول
Tasirin da aka yi da kwallon farilla, mutum yana iya yi dai kafin wanda ne wanda da kwallon farilla.
يا وضع أن المسلم بقى شباب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دعاء المكتوب وقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر
Allah ya saka da kai. Dan kama da mutum da ya je sallar a yau, shin duk aka sallar ya sai ya sake yi a koko.
haka ne ne sun san aka sallar da ya ɗaziya
mutum da ya gama kawar kayan sallar asuba sai ya kwanta baki to sai ya mafarki kuma ya ta alamu ga wannan shi ta kwanta ma da ya hukunta a wani shi a amuri ne na lafiya ba
shin ko a don kuma haka wani mutum da kusa da wanda ya ce na ya kwanta ya ɗazi
shin ko kuma na da haƙƙi cewa na shi bai gaba shi a ai Allah da shi yau ba da mu haka ba ta wani shi ba da kuma wanda ta ba ta da Allah ko su bai ta wani tsawa ba zai ta ne da ba kuma ga da shi Allah shi da sarwa da kai haka ko aka ba ba ko ko sarwa da da mutai a yadda zan fi do kan da da shi ba da kan fi su ha da su har kuma da kan da da ba da nan a ne da ba zan fi da a kan su kuma da kan su ta
gama da wani hasken sallah na kan ga wasu sauri da hannu wasu kuma sai su saki in gama da malam mene ne hukuncin rikewa ko kuma saki
hukuncin kawar cewa rike hannu kawai da fara guda su rike hannu aiki hannu ta tabbatin ɗan yaƙo har kawo ka haɗa kuma da hannu sai ana yin ƙaunin wanda ta tsaye hannu mai ƙirji in shi ne shi kawai suna da zama ba ta kai kawai da zama idan kun ba shi ne da wani abu da zama to ka ba ni a yau da wani abu sun canza in ya zan kai ba su da zai zama aiki zai da zaɓar
Allah ta bayar gama da malam mutum na iya yin kasar daga kaura zuwa kasuwar daji ko kuma saboda a ta kuma ba a ta fahimta ko ku zo ka ko ta a sai ku zo ba a kamar sai ta kai zuwa kare ko kuma ta kai kilo a sai ta kai yana hamsin kwado ko ka kuma ta kai nan zuwa kare shi ake yi kuma ta kai kamar amma idan mutum ya bi mana ba wasan mutuwa to ba ta ko ta ku ko ko ta ku ne ya ta ta ta ko ta ku ba ta
ya gaya wa iyayensa kuma ya je wajen wasu malamai yana nema addu'a akan matar shi tana biyan maza gawar malam ba ma nan ba idan ya shigo gidan ya shiga tsawon takalma ne ya tambaye shi wa ya shigo gidan ka sannan idan ta yi wanka sai ya ce wankan ne ta yi malam wani lokaci ko wasu ta yi sai ya zo ya bincika don ya ga wata alama da ke nuna cewa ta yi wani abu daban in gabata malam kimanin shekara biyar kenan yaya zama auren su yake
to shi wannan al'amari ciwo ne Allah ya kaddara wa kwan Allah ma'ana ciwo iska ne Allah ya kaddara wa kwan Allah ba kuna da amfani da kan ba saboda akwai mutumin da ko kan kuwa ya tafi yana da fadar da ya shawo ko da za a zo in ya rubu ya ce ya ji alama a cikin da wani abu da wani yaji ya ruba rubu har da ya kan kwanta sai ya mutu da ya dawo kuma ya tsaya ya je mu kowa ɗaki don haka wanda mun ciwo ya ala shi garin wasu bayan Allah don haka kuma ba mu ji cewa a cikin bukatun wasu wani ga irin wannan kallon zai da hukunci don haka in ba yana da hukunci na rufa aure da kuma to suka bai da hukunci na rufa aure to wannan abin sai dai ita wanda Allah ya kaddara da wannan jarantawa ita da hakuri amma aure na tare da lau
Allah ya saka da alheri da dai ba ni da zamu ji yara da ido Allah ya gafarta ma ni da zamu ji da ma Allah ya zama zuwa sabon lafiya. Allah ya zama da kwallon lafiya. Allah ya ce da ni don nawa da ba a zama a dubu ari. Allah ya zama da al'amuran mutane wanda da yi alfarma da tsari. Allah ya kuma da tankoki na asibiyar ta wanda da yi alfarma da dubu ari. A ran da zama da zagaya. A ran da zama da zagaya da duka bukatun su da muke zuwa Allah ya zama Allah ya zama da kwanci Allah ya zama da zagaya.
amin
أمام لك هذا إذا جاء وأيضا رسول قوتي لك أن يمر آية أبا جاهل مقابل جنوب amin
وقال كانت على قدر لماذا أتى يصل الأمر كما يأتي الوضع الوضع إنا إذا كنت تسألك على بعض الأمر الوضع amin
فأنا إلى نام الله يقرب لنا على بعض الأمر amin
Wasu ayyukan yanzu da mutum a cikin wasu ita da Allah Allah ya kira da yanzu lafiya. kuma ta muku da cewa ya taba Allah ya rubuta mu kuma ta muku da cewa ya taba Allah ya rubuta mu Allah ya rubuta Allah ya rubuta mu اللهم لا نقبل تسلمه منك يا الله ومن عبادك يا حالي ومن وجهك يا بارك ومن كلامك يا صلاح ومن كلام اهلك يا احال ومن كلام صلاتك يا كافي ومن هذا منك يا حليم ومن هذا منك يا رسول ومن اهل منك يا عليم ومن هذا منك يا رسول ومن كلام صلاتك يا صلاح نسالك اصل ان لا تكون محمد صلى الله عليه وسلم لا تجد لا تجد لا تجد يا رسول يا رب هذه كل شيء اللهم اجعلنا بحمدك ولا مرضك اللهم اجعلنا بحمدك ولا مرضك اللهم صل على كل امر بلا محمد اللهم صل على كل امر بلا محمد نسال مكانك مبارك مبروك يدك تبارك اليمين ولا يكن مكانك ابارك يسير الظالمين اللهم اكرم مالك وكارك وكارك هذه وسعيد الله وعوان كريم وكريم كريم النور اللهم انا نرجوك الله يبارك الله يبارك لا نرجع منك مالك لا هدوك أرجو لا رجوك نسألك من اسم الله كذلك من الخير أو أن يكون في كتابك أو أن يكون أهلا من كتابك أنت أدرك من كتب الله لك أنت الألم الآن أبي أبي علومنا ولا أغاني ولا مولى مولى يا رب أنت بين كان جودك وأرجو شفاءك ومتعين متكون اللهم صل وسلم على محمد اللهم محمد يا محمد اللهم صل محمد يا محمد ولا يشوف ان الاغار الا والروح ولا يشوف ان الاغار الا والروح ولا يشوف ان الاغار الا والروح سبحان كل كلمه الله هو الله والامر السميع الحمد لله